هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله لا لا معمر يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المنافقين مدنية وهذه عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمه الرحمن سورة المنافقين مدنية إحدى عشرة آية سورة كنا وانا لا يمغنى منافقين waɗanda an sun zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai su nuna suna tare da shi in sun koma wajen shaidanu sai su ce inna ma'akum inna ma nahnu mustahdiqun sai Allah ya kawo musu sura su ta musamman bismillahir rahmanir rahim idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah ya rasulullah idan munafikai suka zo maka qalu bi alsinatihim suka wada da halcin su ala khilafi ma fi qulubihim sabanin abin da ke zuciyarsu suka ce nashhadu innaka la rasulullah mun shaida kai manzon Allah ne wallahu ya'lamu Allah ya san innaka la rasuluhu kai wallahi manzon sa ne amma wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah ya shaida cewa munafikai makaryata ne fi ma almaru cikin abin da suka boye a zuciyarsu mukhalifan wanda ya saba ne ma kaluhu ga abin da suka faɗa wato wannan sura ta sauka ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wani yaƙi da ya je bani na birnin mustailam lokacin da aka je yakin da munafikai a ciki dan suna suna nuna su ma musulmai ne to da yaron sai na umar da yaron shi abdullahi bin ubayi sai suka je wajen diban ruwa har musuma ya shiga tsakaninsu shi yaron sai na umar sai ya kiran cewa muhajirin wato mutanen makka su zo su taimaka masa shi kuma yaron abdullahi bin ubayi wanda ake ce mashi sinanul jahani ya yi kira cewa a zuwa taimaka masa wanda suka hannu za a yi fada shi kenan aka da shiga aka raba amma mare-mare ya shiga cikinsu sai abdullahi nubai yake cewa a gefe guda ai ba mu zamo abokan annabi muhammadu ba sai mu mari fuskanmu idan mu za a mare mu waɗannan mutane wato yana yi da annabi da sauran mutanen da su yi hijira zuwa annabi kwatancinsu a wajenmu kamar yadda masu karin magana suke cewa sammin kalbaka ya kuluka ka kibatan da karenka zai cinye ka wato ya dauki annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran waɗanda suke tare da annabi muhajirai kenan kamar kannuka to sai ne ke cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min hallasan a wajen yaƙi ne bari dai mu koma madina waɗannan bakin sun zo da yunwa muka ciyar da su yanzu yin kiba a suna muna rashin kunya to mu ne buwayu sai mun fitar da waɗanda suke kaskantattu shi ne allah ya saukar da aya ka cokan don a kansu a wannan aya allah ya ce sun shaida kai manzon allah ne suna faɗin haka wallahu ya alamu innaka la rasuluhu kaga sai ya kawo na shaɗu da ya alamu da sun ce mun san kai manzon Allah ne da Allah ba zai kare ta su ba eh mun san kai manzon Allah ne amma sun ce ne na shadu mun shaida kai manzon Allah ne shaida kuwa zuciya yake to shi sa Allah ya ce to ni dai na san kai manzon Allah ne kuwa ma san kan manzon Allah ne amma yanda suka ce suna shaidan kai manzon Allah ne ni kuma ina shaida makarita ne اتخذوا ايمانهم سن كيران تران su junnatan garkuwa sitratan ala amwalihim ya zama kariya a dukiyoyinsu wani ma'in da jinadansu fasaddu suka tsare mutane bi hada ita an sabilillah gabarin tafarkin Allah ai anil jihadi bihim gabarin jihadi a cikinsu domin da aka kira shi gaban manzon Allah wani sahabi ya ji wannan shine Abdullahi bin Abil Jaddi ya ji wannan kalma da yake faɗa sai ya garzo ya gaya manzo Allah ga abin da Abdullahi ibn Ubay yake faɗa ba annabi sai aje a kira shi Abdullahi ibn Ubay kai ka faɗi wannan magana da wannan ba Allah ya faɗa ce wallahi tallahi ban faɗa ba billahi allazi la ilaha illa huwa ban faɗa ba da ya ce ya faɗa mana dan san da san na Umar sun ce sun cire kan shi ai to nan da ake ce bai faɗa ba shine Allah ya ce ittazu aymanahum junnatan sun riƙe ɗansu ya zama garkuwa fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun hakika waɗannan mutane abinda suka kasance suna aikatawa yayin muni zalika aisu amalihim ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يأكلون كل شيء عليهم هم العدو فهذرهم آكلهم الله أن يوفقون
نعم ذلك أي سوء عملهم ولن جاننك وتممونا أي كنسو بأنهم آمنوا باللسان ثم بعد gaskiya da halci sun makafaru sannan suka kafirce bil kalbi a zuciya a yi samarru ala kufrihim sun shuɗe akan kafircinsu a sarari musulmai a zuciya kafirai wa qubi'a ala qulubihim aka daure zuciyarsu da kafirci ba wani alkhairin da zai shiga mata wa hum sula yafqahun ba sa fahimtar imani wa idza ra'aytahum tujibuka ajsamuhum idan ka gansu ya rasulullah jukkunan su zai kayatar da kai lin jamaliha saboda su waɗannan mutane shi abdullahi ubai kyakkyawan mutum ne kato dan kare ne da shi da mabiyansa to idan sun zo ga kuma Allah ya bashi fasaha to idan ya zo gaban annabi kyansa abin kallo ne a ce kyan banza ne kyan maciji ne to in ya zo kuma annabi kuma sai ta magana ya ta magana to shi ne manzan Allah subhanahu yake sifanta shi yana cewa idan sun zo wajenka jikinka sai ƙayatar da su jiki kalkal wa in ya ƙudu in sun yi magana ta su ma'ali ƙaulihim sai ka saurari magana su li fasahati saboda fasaharsa ina fasaha ga wanda yake annabi ka annahum ka ce su min a'azumi min azumi jihadihim ta wajen girman jikinsu fi tarkin tafahumi a cikin rashin fahimta hushubun bi sukuni shine wallan mai hushubun ko hushubun ka ce gungume ne musannan rashin abin danganawa ma malafin iljidani irin gungumen nan da ake ɗaukowa bayan an yanko shi aje a tare katanga don kare bani kaga bai da wani amfani sai tare katangan ya bushe ba zai iya koma wajen uwan shi ba sannan bai rubi an sha inuwa da shi ba ga nan dai a jingine to Allah yana cewa da waɗannan mutane su kusa su ne sun rabu da kowayensu sun zo nan kuma haɗu da garin da aka haɗa su da ba sun danganu ga musulmi amma ba musulmai ba ne ya sabu na kulla sayatin alaihim suna zaton dukkan ƙara a kansu to sahu kani da'in fil askari wa in shari zalatin ga su da tsoro da sun ji wani kururuwa sai ce kai ko annabi ne ya turo a kama mu ko ko a sun ji ana cigiyan wani abu an daga sauti sai ce a suna jin tsoro suna zaton cewa annabi ne ya aiko lima fi qulubihim saboda abin da ke cikin zuciyoyinsu min ar-ru'bi na razana an yanzila fi kin ma yibi dima'un kar wani abu wanda zai halatta jinanan su ya ko ya sauko akan su anna tubakun hum al-adu su ne abokan gaba Allah ya ce fa zarhum ku kiyaye su fa innahum yufshuna sirraka lil kuffar ya rasulullah ka kiyaye irin waɗannan mana ana gaya wa annabi duk daɗin bakin munafiki in ya zo wajen ka karka amince da shi karka amince da shi domin abin da yake so ya ji da ya ji wani bayani zai je daidai da sirrinka ya je wajen kafirai ya ce yana tare da su ya je wajen munafikai yan wasu ya ce ga abin da ake faɗa qatalahumullah Allah ya ance su halaka mai halakan da su anna yufakuna kaifa yusrafuna ya ake juyar da su anil imani gabanin imani ba da qiyamul burhan bayan tsayuwan dalili
وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين وإذا قيل لهم إذا أنت مصر تعالوا خذوا مجي وجه النبي معتذرين وإن جهنم gashi dai Allah ya kunyata su ya faɗi sifarsu to a tuna da yan uwa masu imani kamar shi abdullahi bin ubayyin nan ma yana da ɗa shi ma sunan shi abdullahi mai imani da lokacin da ya ji wannan cewa babansa ya ce in an koma madina mu kuwayi sai mu fitar da kaskandattun zuwa ya tare kofar gidan uban nasa ya cire makami ya tsaya a gaban sai ce ga inda za ka shiga gidan nan sai ka faɗa mana cewa annabi ya fi ka buwaya ya fi uban ka buwaya to me dai gushe ba sai da ya faɗa ya ce ni na ganin kamar ɗan wasa yake ya ce wallahi in baka faɗi haka ba sai na sauke kanka shi kenan sai ce to na ji annabi ya fi buwa annabi ya fi buwa ya ce to in ba ka ba ko da baka shiga gida ba to nan su waɗannan akwai ƴan uwansa masu imani su ga lokaci Abdullahi bai annabi mai yin tuba ne idan ka tuba kamin ka mutu Allah zai gafarta maka ka zo muje wajen manzon Allah ka nemi gafara ko ka samu gafara sun ce an ki na ki ya ce lokacin da ya zo garin nan ne na ce muku zan yi imani da shi ku ne kuka tilasta ni kun tilasta ni na yi imanin aka zo aka fito da wani abu zakka kuka tilasta ni na aikata yanzu ba abin da ya saura ku ce min sai dai ku ce in je masu sujuda ko abin da ya rike kenan ku je ku ce mai sujjada to ba zan je ba imanin ma na yi na dole ne zakkan ma da ake ba da wani dole ne yanzu in je mai sujjada an ki shi ne Allah yake faɗa a nan idan an ce ku zo ku nemi gafara istaghfir lakum rasulullah da ko bi tashdid wa ta'dib sai su karkatar da ru'usahum kanunsu wa ra'aytahum yasudduna suka gansu suna kauda kai an zalika gabanin wancaninka wahum mustakbirun su suna masu girman kai Allah ce an ce je nemi gafara ya ki neman gafara ko to bari ma an gaya maka ya rasulullah sawa'un alaihim astaghfarta lahum aw lam tastaghfir lahum la yaghfir Allah lahum annabi ko su zo ko kar su daidai ne a wajena daidai ne a kansu ka nema musu gafara ko kar ka nema musu in ma ka nema ba zan gafarta musu lan yaghfira Allahu lahum inna Allaha la yahdi al-qawmal fasiqin Allah baya sire da mutane fasikai wannan akwai ban tsoro a ciki kaga kafiri duk aikin da yayi duk aikin da kafiri yayi in ya tuba Allah zai gafarta mishi balle mu'min amma munafiki Allah ya ce ba zan gafarta maka ba annabi ko ka sa baki ba zan yi gafara ba wani wani aya ma na ce in tastaghfir lahum 70 maratan da za ka nemi gafaran ka ƙara ka ƙara ka ƙara har so saba'in to ɗaya in ka faɗa zan yi amma ban da nasu annabi ce da na sai in na ƙara a kan saba'in ɗin ma za a karɓa da na ƙara ko na ƙara so dubu saba'in Allah ba zai karɓa ba ba shi munafiki ya fi ban haushi ne shi kafiri ai ya nuna ba ruwan shi da kai ko ai ba zai cuce ka ba ya san baya son ka baya son abin da ka zo da shi shi ko mumini ka san naka ne to wannan macijin cikin gida ne shi ya ce yana tare da kai kuma yana tare da kafirai to shi sa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar to anan alura kaga ma wadannan munafikai kun ji ne sun je yaki da manzon Allah ya ba da zakka ya fadi la ilaha illallah amma dan wuta wanda dukkan mun ana ce Allah sa mu ga annabi kowa ce amin saboda me kana gani in kaga annabi ai ka haye ko to shi ya ga annabi mai haye ya ga annabi ya me yasa sallar sa bata amfane shi ba me yasa yakin da yake da annabi bai amfane shi ba me yasa zakkan da ya bar bai amfane shi ba me yasa sallar da annabi yayi masa da kansa ya tsaya akan gawansa yayi masa sallah ya bashi riga aka yi mai likama ne bai amfane shi ba a'a illan baya son annabi baya son annabi to me na mai tun kana addini a ce karka so annabi har a ce an yi ga annabi ya wuce iyaka ko ana son annabi ya wuce iyaka Allah ba bai yarda a yi wani annabi wani abu wanda bai masa ba ba idan kana sakamakon ka iya yabo Allah ya riga ka yabon annabi in kana sakamakon ka iya kariya Allah ya fi ka kariya ga wajen annabi in kana sakamakon cewa ya kamata a yi ladabi gaban annabi wanda suka fi kowa ladabin wanda in sun zo sun zauna gaban annabi suka yi shuka shi itatuwa ne ko ruwa amma Allah subhanahu wata'ala ya yi musu tsawa ya ce kai zuwa gaban annabi ba abin wasa bane ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu bil qawli har a karshe aka ce aikin ku zai baci kun yi haka saboda haka duk wanda zai koyi koya maka kin annabi da sunan musulunci to munafiki ka iya sallah ka iya karatu ka iya mai amma ba son annabi eh duk karatu ka kaga wadancan ne sun ga manzon Allah sun zauna da shi sun ci abinci da shi sun yi magana da shi amma Allah ya ce wutan ku daban ne ma gon mana kagare da saboda kin manzon Allah ai abin mamaki a ce wai an yi wani abu wajen akan annabi Muhammad na girmamawa ko na nuna kauna wani ya ce an wuce iyaka wai ba wuce iyaka in wuce iyaka ne Allah ne ya dauka ya dauka kashi ya hada shi da shi ka duba duk fasiran wara fa ana laka zikiraka duk wanda ka hada da Allah ka kafir ka banda manzo Allah idza zikirtu zikirta mai idza zikirtu zikirta mai duk inda aka ambace ni shi ambace ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga dai abin da yake ce musu kenan ya rasulullah waɗannan mutane ko ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara Allah ya yanke ba zai gafarta musu inna Allah la yaghfiru al-dhunub
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن لا عرض منها الا ذلت ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون هل يوسم ولن المنافقين هم الذين يقولون لأصحابهم من الأنصار سنة ما سبنا مع أصحاب بنصر كتكين الأنصار لا تنفقوا على من عند رسول الله كركو تشير بسا دوات أن تسقيهم النبي محمد من المهاجرين كما يدعك سنشي وسو مهاجرين باقيني mutanen makka ne suka yi hijira suka biyo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sa su ne masu masaukansu sun zo ba su da komi akwai wanda ya fito ma ba ko kabo ba komi don an kwace dukiyar wani ma a zirce fito so ka zo in sun zo sai annabi ya kira sahabi ya ce to ga aboki na ya maka sai ya ce to zo mu je gidana sai ya zauna da shi a gidansu haka suka yi ta zama suna ciyar da su suna shayar da su to shine shi abdullahi bin ubayy yana cewa mu munafikai kun gani ko kuna ciyar da su ga yana har suna so su fi karfin ku daina ciyarwa to ba samu wannan ba a samu saukin wannan abu ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kori yahudawa banun nadir ya karbi dukiyarsu ya zama ganima gare shi tunda ba a yaki ba da ba a yaki ba sai tara muhajirin da lansar ya ce mutanen muhajirin ina son maku godiya ina maku godiya Allah ya maku albarka yan uwana muhajirai sun dawo garin madina kun karfe su kun yi masu gida to yanzu ga ganima an samu ku yan gari ne su ko ba su da komi idan kun so in raba maku kudin nan daidai tsakanin ku da su su ci gaba da zama da gidan a gidajen ku kuma su ci gaba da zama a gidajen ku ta harka tare su in kuma kun yarda in ɗauki dukiyar nan in ba su kowa ya gidajen shi ya koma sai sabai muhajiri mallan sa suka ce ya rasulullah wallahi mun yarda da abin da annabi zai yi abin da muka yarda ma ka ɗauki kuɗin duka ka ba su karka ba mu kokon kuma su ci gaba da zama a gidajen namu ci gaba da zama a gidajen namu to wannan maganar ne shi Abdullahi mai ke cewa mutanen da suka zo nan matalauta mu muke ce da su idan mun koma Madina ku daina ba su abinci yunwa zai kore su to shi na tun ko da mai inda rasulullah min al-muhajirin ta yafadu har su gudu su wawwatsi Allah ya ce walillahi khaza'inu samawati wal ardi tarkokin arzikin sama da na ƙasa na Allah ne wa huwa razzaqu lil muhajirin wa ghayrihim shine mai azabta muhajirai da wadansu su walakin al munafiqin alla amma munafiqai la yafqahuna ba sa fahimta yaquluna suna cewa la yan raja'ana ila al madinati idan mun koma madina daga yakin bani al mustaliq la yukhrijanna al a'azz min halazal haqiqa mu buwayayyun nan suna nufin su ne a'azz din za su fitar da kaskantattu a nufi nufi da shi almomini da mumminai manzo Allah sallallahu alaihi da ya je wannan yakin to ya yaki su banin mustalik to matarsa ɗaya daga ciki ana ce mata juwairi ya matar annabi muhammad sallallahu alaihi matan sarkin su da ƴan sarkin su ne to tana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi ya kama a cikin ganima to da aka tara ganiman banin mustalik ka ji wani irin soyayya na sahabban manzon Allah da annabi da aka tara su aka raba bayi kai ga naka kai ga naka kai ga naka to a cikin bayin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yar shugaban kasan ana ce mata wato yar yar shugaban wannan lokacin juwairiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kan ina son ta sai yan tata sai ya aure ta ta zama cikin matarsa da zama cikin matarsa sai su sabai suka ce a'a waɗannan jama'a sun fi karfin mu bautar da su surukan annabi surukan annabi suna bayan mu kai ku je mun yanta ku ku je mun yanta ku kaga wai saboda annabi yayi aure a cikin su a girmama matar da annabi ya aura duk wanda yake da bawa a wannan kabila yace na yanta ka saboda kai surukin manzon Allah shine ya Aisha take cewa kai ban taba ganin mata wanda ta wanda mutanen su suka samu girma don ita kamar ki ba kamar ki ba ai yanta mutum ɗari don ke Allah yana gaya musu walillahi al-izzatu wa lirasuli waya ne na Allah ne da manzansa wa lil mu'minin waya ga mu'minai ne walakin al munafiqin la ya'lamun amma munafikai ba san wancanin gaba sai na Umar wani lokaci in ya duba yakan ce Allah mun gode maka da ka ba mu annabi Muhammad inna kunna azallan nasi fa azana Allah bil islam ومن كان يبتغي العزة بغير ما عزه الله به فقد بغى لنفسه ذلة ko kaskantattun mutane ne kamin annabi ya zo amma Allah ya buwayar da mu da zuwa musulunci Allah ya buwayar da mu da zuwa musulunci saboda haka duk wanda ya nemo buwaya ba na Allah ba ya neman makansa kaskanci abinda sai na umar yake cewa kenan ba nan da aka ce walillahi izzatu wali rasulihi ولكن المنافقين لا يعلمون معنى الله يا با النبي بوايا يا با مؤمني بوايا annan ne ake nuna cewa bai halatta mumini ya kaskantar da kansa ba don shi buwaye amma ya tawalo amma inda za ka je kana mumini wani ya kaskanta ka ba yadda ba laisa lil mumini an yi zilla nafsuhu bai kamata mumini ya buwa yadda kansa ba sai ya kai ya kaskantar da kansa ba dana wata rana sai na Hassan dan sai na Ali wanda annabi yake cewa shine shugaban samari yan aljanna ya fito yana takama yana takama sai mutane na ci haban ji kamar nan Allah mutane suna ganin kaman kana da dan jin kai sai ya ce to na yi jin kai mana ba ko ji Allah ya ce walillahi al-izzatu wa lirrasulihi wa lil mu'minina ba su waye mu'minan ba mu ba to to kaga anan malamai suke cewa shi izza alqur'ani ya ce makafirai wastakbaru wastakbaru sun yi girman kai kibru da ban istikbar da ma shi girman kai ta wajen gaskiya yana da kyau ta wajen nuna gaskiya misali wani ce zai kaskantar da kai a matsayinka na mumini wanda shi bai iya baka bai iya hana ka in ya ga kai daga kai wai kana gaishe shi ma yana kai da kai yi mashi girman kai kai ibada ibada ne girman kai a wajen mai girman kai ibada ne mutum ya zo yana daga kai wai shi bai ganin kowa yana tafiya ga ana yana to kai ma kawai da kai rubuta shi kawai irin mai to sai wata rana wani cikin sabon manzan Allah ana ce mashi abu dujanata sahibin manzan Allah da aka zo yakin uhudu sai ya fito tsakiyar jama'an annabi yana takama yana tafiya takama annabi ce kai zo me ya kawo maka irin wannan tafiya ai ba tafiyan mumini bane ce ya rasulullahi tafiyan mumini a gaban kafirai kenan wannan tafiyan mumini a gaban yan iska kenan ya rasulullahi sai maza Allah sallallahu alaihi ce to irin wannan tafiya dai bai halatta ba sai a irin wannan wurin to in kana mumini ko kana albashi ka joje yan duniya suna daga kamar daga musu kai saboda su kawai zai iya baka ne zai hana kan kawai da kai kai ma sai ga ana kallon gobe wani يا أيها الذين آمنوا
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا يا كونا لو كبارك سجان الله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله karku yadda dukiyoyinku da 'ya'yanku su shagaltar da ku gabanin zikirin Allah as-salawatil khams zikirin Allah nan ya bayyana salloli guda biyar amma da ha da hasan sun ce duk abin da ya zama wani aikin haji kamar haji aiki aikin ibada kamar haji zakka an ce ma karatun qur'ani da ya shiga ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi da shi yakan sa ruwa shi yakan sa ruwa idan kana da da kullum tattalinka kadan ne ya wahala kadan ne ya wahala sadaka in zaka bayar ma sai ya ce ko misali in kana da mata mara kirki zaka kyauta ce haka zaka bar 'ya'yanka ba komai haka za ka bari ‘ya'yanka kai mai ‘ya'ya tanadi a kai an maka tanadi ne ai wa min da bada bilal illa alallahi rizquha Allah ya san arzikin kowa to shi na nan ce shi ɗayan nan jawo yakan sa tsoro yanzu za ka je yaki sai mata ka ta ci kai yanzu za ka je yaki ya ja ka shi ka bani da ƙananan ‘ya'ya ka bani da ƙananan ‘ya'ya to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku masu imani waɗanda suka yi imani da manzon Allah suna son su yi hijira daga makka su koma madina ko kuwa su je su bi annabi su sallah sai matan su taru su ce a mu kaga musuluncin nan dai mun haƙura ka bi annabin nan ana ta shan waya yanzu kuma ka tafi ka bar mu ana saboda haka ba mu yadda ba wani lokaci mutum zai ba sadaka a kai ya'yan gaba ya'yan gaba ya'yan gaba Allah ya ce to kar kai haka wa man yafa'al zalika duk wanda ya aikata wancan gaba ulaika hum khasirun waɗancanan ka su ne masu hasara wa an fi komin mara zakanakun ku ciyar daga abin da muka azurta ku min qabli an yati ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin ba asalla tun gabanin mutuwa ya zo ma dayan ku don nan da mutum ya ga mutuwa ya ga irin abin da ya aikata na alkhairi kankani ya ga kuma gashi ba dama ya sake aikatawa sai ce ya ubangiji ashe ban san abu ba kai ke ba rabbi ya ubangiji laula bi ma'ana Allah aula za'idatu wa laula tamanni da ka jinkirta ne mana ila ajalin qaribin zuwa ajali kusa ba saddaka in in ba da sadakan zakka bi idgami ta'if al-asl bi ta'if ata saddaka ni ata saddaka bi zakati wa aku in kasance min as-salihin daga cikin salihan manzon Allah salihan bayan Allah bi ana hujja yin haji قال ابن عباس عبد الله بن عباس يشي ما قصر أحد في الزكاة والحج إلا سأل الرجعة يوما عند الموت والله ما mutum da wanda zai takaitu bai ba da zakka ba ko bai je haji ba sai ya roki Allah ya dawo da shi lokacin mutuwa Allah ka banni Allah ka dan jinkirta mini in je in ba da zakkan ko in sallah saboda abin da yake gani wannan yuwaqqir Allah nafsan idza ajalha Allah bai jinkirta ma kowane rai in ajali ya zo mata duk idza ja ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun kowa daga cikin mu na an rubuta arzikinsa an rubuta zabo'insa an rubuta wato har ma ana misali cewa dukkan dan adam matafi ne daga ran da ka zo duniya ka kwana daya ka fara tafiya ka fara tafiya to kana nan kana nan in ka kai shekara ka kai lambu in ka kara kai wani shekara ka kai lambu to kila zambon da aka ɗiba maka ko goma ne in an kai goma sai a mutu ko ashirin ne ko talatin ne ko arba'in ne ko tamanin ne da zango zango ne su ko sa'o'i su ne kamar mil da kake tafiya sa'o'in nan yanzu misali za ka kano in ka ci miliyu zaka ci ai saura mil kaza to aka sa'o'in da ake ke yi a duniya ma sa'an da kake yi yau da safe yanzu ka ƙara cin miloli akan abin da kake tafiya to kullum haka ke tafiya jiya ka bi yau nisa da kabari yau kuma ka bi kusa gobe ka ƙara kusa jini za ka kusa to Allah yana maka gargadi ka gabatar da alkhairi idan mutuwa ya rasu ba a jinkirta ba kowace rai wallahu abirun Allah masani ne ma ta'maluna da abin da kuke aikata ko ya'maluna min da'i wa ta'i
سورة التداول مدنية وآية ثمانية عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير سورة التداول مدنية مكية أو مدنية ثمان عشر آية بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض abin da ke cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa duka suna tasbihi wa Allah ayyuna zahu walla muzaidatun mu'ata bima duna man taghliban lil aksari ba a ce man ba aka ce ma saboda ma ghairu aqilin sun fi yawa lahul mulki ya tabbata ga Allah mulki dawamamme ya tabbata ga Allah in mutum yana jin shi mai mulki ne akwai ranar da Allah zai fito ya ce limanil mulkul yau limanil mulkul yau ba mai amsawa shi kansa zai amsa ma kansa ya ce lillahi wahidul qahar ashe mulki madawami na Allah ne duk wani mulki da ka gani an ba da aro ne an jima kana a karba ba ba ne wala wala hamdu godiya ya tabbata gare shi domin Allah ne shine mafi cancantan abin godewa malamai sun ce godiya kashi uku ne hamdu hamdu qadimin li qadimin godiyan dawwamamme ga dawwamamme kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da kansa alhamdulillah shi ya gode ma kansa kamar hamdu hadisin li qadimin hadisi ya ce alhamdulillah kamar mu dinnan idan muka ce alhamdulillah alhamdulillah godiya ta daga Allah ko kuma hamdu qadimin li hadisin Allah ya ce ya gode ma halittawa ne na gode ma wani ko ko hamdu hadisin li hadisin wani ya maka baka ce wani na gode wani na gode to duka waɗannan godiya ya koma ga Allah shi ne ce walahul hamdu godiya ya tabbata ga Allah da me in ka gode ma wani ya maka to Allah ka gode mawa dan Allah subhanahu wataala ya ce banda bai gode mutane ba bai gode wa Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai wallazi ya khalaqakum shine ya halice ku wa minkum kafirun wa minkum mu'minun a cikin ku akwai kafiri akwai mu'mini fi aslin khalqati a cikin asalin halitta summa yumitu sannan ya matar da su wa yidu ya maidu su ala zalika wato kafirin da ya rayu a duniya zai rayu ka wani Allah ya ce wato yayi halitta kashi kashi kashi kashi nan da yayin su wato wani ya rayu mumini har ya mutu yana mumini wani ya rayu kafiri har yana ya mutu yana kafiri wani ya rayu kafiri sai zai mutu ya zama mumini don maza Allah ya ce ɗayan ku yakan yi aikin yan wuta har ya tsakanin shi da wutan sai taka sai abin da aka rubuta can asali cewa sa'idi ne sai ya gabata sai ga aiki ɗaya Allah ya yarda da shi sai ya fada cikin aljanna wani kuma akan halicce shi shi mutumin kirki ne a zahiri amma a wajen Allah ba mutumin kirki ba ne ƙarshensa sai ya faɗa wuta amma wannan nadiri ne bai da yawa amma na koma islam bai wasu abidi wani mutum ne bawan Allah mai yawan ibada har mala'iku suna sha'awarsa sai suna cewa ya ubangiji ba wannan naka da sisul abidi ne mutumin kirki ne ba mutumin kirki ne Allah ya ce to ƙarshensa ne ba kyau ƙarshensa ba kyau da shaidan ya ji haka ya ce aiko na aiki ya samu aiki ya samu sai ya zo wajen shi ya ce akan makallawa na zo wajen ka ne ya ce me ya kawo ka ya ce na zo wajen aka ibada ne sai ce a ai shi bautan Allah ba neman taimako ni ina nan ya ce a ina nan dai muna tare zai yi bautan Allah ya ce to ya ɗauki buta ya alura kai mansur al-abidina in kai sallah sai kai bacci sai ka ci abinci wannan ba ko naka tun da yazo bai ci abinci ba bai sha ruwa ba bai je bayi ba a shi ke dani wannan shi uku bai ci ba bai sha ba bai koyi ba sai malami ya ci uku a shi akwai wani wani biyu sai ce ba Allah ya ce na'am wai da wani daraja ne ka kai wannan sai ce ai ni da kaman ka nake wato abin da ya faru da ni ni din nan da kake gani da ina bautan Allah kamar naka sai wani abu ya fada kai na ne sabon Allah da ne sabon Allah mummuna na yi ta kuka na yi ta kuka na yi ta kuka ne ta neman gafara to tun nan da Allah ya gafarta mini sai zan banda bukatun abinci banda bukatun abinci banda bukatun gaba sai shi ku yaron ya zama irin kai ce kai ba ka zaɓi Allah mana ka zaɓi Allah mana sai zai ka tuba sai ce to me zan yi sai sun kai zina ya inna lillahi a yanzu zina ba kyau zina ba kyau a ba za ka iya zina ba eh ya ce to ka kashe kai mana ya ce ni in kashe kai ce ba zan iya ba sai ce to abin da za mu yi an raka ka kashe giya ba wannan ya zai ce wannan ya fi sauki wannan ya fi sauki an kama hanya sai ya je samu mata ce kyawa mai sai da giya ce wannan malamin zai sha giya da ya sha giya ya yi ma ya kashe matan ya zina da ita ya kashe matan kuma ya zane da ita aka kama shi ga kisan kai ga shan giya ga zina aka ɗaure shi na a kashe sai shi dai zai same shi ya ce ko kasan abokinka mai ibada ya ce to aini ne kasan yana da dabara ko duk sannan ka ina da dabara sai ce to ya zai yi to yanzu abu ɗaya nake so ka ɗan taimake ni fitar da kai yanzu ka fitar da kai ya ce zai ya ce a'a kaga dai duk da bara na ya kawo ka wannan wurin goyon shi to yanzu kai mu abu dai tak shi ma an ga gama sai ka tuba zan sa kwance kai ce ne ya ce kai mun sujada ya ce to ka gane a dauri ya zai yi maka sujada ya ce kai a zuciya mana sai a zuciya ya ce ba ruwa na da kai kamar sai da dani ya kare yin sai da kurkulan ma ka fara kala inni bari wa minka inni akhafu Allah rabbana shi sa shaitan shaitan neman tsari da shi shine kawai baka isa ba ko kai ba ne ne inna shaytana laytiri min min min adam majra dam shaitan yana gudana ga dan adam kaman yanda jini yake gudana yake kai ka ba ba zai rabu da kai ba sai ran da ya ganka kwance ka ce la ilaha illallah zai yanke ba shine Allah yake ga muku cewa dama mu mutane akwai wanda ne su kafiri akwai wanda su mu'mini kuma kafiri ya mutu a kafirci haka zan kashe shi a kafircin yazo ya zauna a kafircin bauta mumini ma zan ta da shi mumini ya zama ba a cikin mumini ba kai ba wani abu ke dawamar da kafiri a wuta a lahira ba in ka duba munasabar zaman da yi a duniya shekara nawa ne kwana nawa ne aka ce a lahira kuma khalidi ne zai abada a a sanin Allah da za a dawo da shi duniyan ma kafircin zai yi duk wannan azabar da za a dawo da shi duniya kafirci zai yi me yake dawo mana na aljanna aljanna da Allah ya san da zai dawo duniyan ma shi ma imanin zai yi daga kullum ka roƙi Allah da goma bisa imani na'am wallahu ma ta'maluna basir khalaqa as-samawati
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور خلق السماوات والأرض الله شيء عليك سمي لك بالحق da gaskiya wa sawwarakum ya suranta ku fa ahsana suwarakum ya kyautata suran ku irji ala shakal al adami ahsana al ashkal duk halittar da dan Allah yayi babu kaman na dan adam kaga wani yayi shi yana tafiya a ciki kaman maciji wani yana tafiya a gibe wato kaman dabbobi kafin a ƙasa kai ko dan adam yayi ka da sifa biyu rabin ka dabba rabin ka sifan mala'ika daga ciki zuwa ƙasa aikin da dabba yake kawai ya sani ciki bai san komai ba sai ya ɗauka sai ya kashi ya yi barbara ya jima'i abin da ya sani kenan ba wani sirri a ciki sai wannan shi yasa kafiri shi bai san komai ba sai dai ya ce ado ya yi fitsari in ya sha giya to shi ne Allah ke ce dabba to daga saman nan kuma sai suranta ka nan ne akwai hawasul hams hawasu hamsu kwamfutar Allah guda biyar idonka shi yake kallon menene kwakwalwa ya gaya maka gabani gabaki nan na zuwa kunninka ya baka labari wannan magana ake yi kaza hancin kai baka labari wannan kanshi ne bakin kai baka labari wannan magana kaza ake yi hannun kai nuna maka taushi da sauransu zuciyar kuma shine injin shine injin idan injin ya gyaru duk jikin sai su bi to shine Allah subhanahu wa ta'ala ce kai dan adam ka dubi kanka yadda Allah ya yawo daga suranka bai yi ka kamar maciji kana jan kasa ba bai yi ka kamar dabba ba ya yi ka wani lokaci ga kana a tsaye in kana son ka kwanta ka kwanta in kana son ka duka ka duka in kana son ka yi bacci ka yi bacci ya ce wa hasana suwarku wa ilayhi al-masir makoma na gare shi ne ya alamu ma fi samawat Allah ya san abin da ke cikin sammai wal ardi da kasa wa ya alamu ma fi sirruna wa ma tu'linun ya san abin da kuke asirtawa da abin da kuke bayyanawa wallahu alimun bi zati sudur Allah masanin abin da ke kirji ne bi ma fi hadhihi al-asrar abin da ke cikin kirji na asirrai wal mu'taqadati da abin kullawa
ألا يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يعدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ألم يأتكم يا كفار مكة ما نبع الذين كفروا شن بيزومكم يا كافر مكة labarin waɗanda suka kafirce min kabul can gaban ku fa za kuwa ba da amrin sun dan dani hukubar al'amarin su hukubar kufrihim hukubar kafircin su fi duniya a duniya wa lahum fil akhirati azabun alim azaba mai radadi ya tabbata gare su a lahira zalika ya azabud dunya azaban duniya bi annahu namiru sha'ani kanat tatihim rusuluhum bil bayyinat abin da yasa Allah ya masu azaba kenan manzanni sun zo musu da hujjoji a zahira da bayyanannu alal imani bisa imani wa qalu abasharan yahdunana shin yanzu mutum jinsin mutum shi zai shirye da mu in ma kafiri ya kafir da yace wai sai an gwada masa Allah ba arina ba sai ka gwada mana Allah wani lokaci ce me yasa ba a aiko musu mala'iku ba fa kabaru to kafin ce wasagan wa tawallu suka juya gaba da imani wasagan Allah Allah ya wadatu an imani gaba da imanin su wallahu ganiyun Allah mawadaci ne an harkihi abidun abin godewa mahmudu abin godewa fi afalihi a cikin ayyukansa samun tattalin kafa زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير زعم الذين كفروا ولم تسبكات سوريا أن مخففة واسمها محذوف أي أنهم سوى لم يبعثوا براءة للكفار kafiri kullum aka gaya mana cewa akwai mutuwa akwai misali akwai tashi sai ce yin shi za a tada mutum bayan ya zama ƙasa ya dudduge har ma kafiri ya zo gaba annabi ya ce wai wannan kashin kake cewa Allah zai tada shi Allah ya annabi ya ce zai tada shi ya shigar da kai wuta to Allah ya ce kafirai sun ce haka kul ka ce bale Allah zai tada ku wa rabbi na nan da ubangiji na la tub'atun la atada ku thumma la tunabba'unna bima amiltum sai an ba ku labarin abin da kuke aikatawa wa zalika Allah ya fi yin haka ga Allah ya abu ne mai sauki saboda haka ba aminu billah ku ba da gaskiya da Allah wa rasulihi da manzonsa wa nuri da alqur'ani allazi anzalna wanda muka saukar wallahu bima ta'maluna khabir Allah masanin abin da kuke aikatawa ne
يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وننشره جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النير خالدين فيها وبئس المصير نعم يوم يجمعكم لا نند الله يكي تارا كل يوم الجمع رانا تارو بشيني رانا كياما ذلك يوم التغابن رانا رانا تابيوا كينن يدخل المؤمنون الكافرين wato kafin za a yi ciniki ciniki na tabarwa kafirai za su taba muminai za su taba da kafirai bi akhadhi manazilihim wa ahlihim bil jannati law amanu domin duk wanda ka gani Allah ya halice shi yana da gida a wuta yana da gida a aljanna idan aka je lahira aka gama za a kai kowa gidansa sai a kira kafiri don a bashi haushi sai ya ce ka ga da ga gidanka can a aljanna amma tun da ka lalace ka zama mutumin bana yanzu an koma da kai wannan gida to idan duk kafirai suka gama shiga wuta ga gidajen su nan ba komai sai Allah ya ce to shi kenan ko ku gada ko ku kara akan wuta shine Allah ya ce wannan yawmu tagabun kenan an je kasuwanci mummune sun ci riba su da ci ba ga gidajen su an kwace an ba wasu saboda mai rashin biyayya shine yawmu tagabun ranar da muminai za su yi gaban makafirai wa man yu'min billahi wanda duk ya bada gaskiya da Allah wa ya'mal salihan ya aikata aiki na kwarai yukaffir anhu sayyi'atihi Allah zai kankare masa mummunan aikinsa wa yudkhilhu wa bi qira'atin bin nun wa nudkhiluhu mu shigar da shi jannatin gonaki da dirimin tafiyar anhar wanda koramu ke gudana karkashin ta خالدين فيها ابدا ما تدعوا ما اشكي har abada ذلك الفوز العظيم wannan ku wanda ya samu gidan aljanna ya samu babban rabo kenan walazina kabaru hakika wadanda suka kafirce wa kazzabu suka karyata bi ayatina da ayoyin mu alqur'ani ulaika ashabun nar wadannan yan wuta ne khalidina fiha ma tadawama a ciki wa bisal masir makoma yayi muni hiya ita
ما أسرت من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون والذين كفروا ولن نزل هذه ما أصابت مصيبة إلا بإذن الله ba wani abu da zai same ka na masiba sai da izinin Allah ma'ana duk abin da ya same ka in masiba ne mumini kullum yana cikin alkhairi duk lokacin da masiba ya same ka to Allah bai kama ka shi a banza ba ko yana son ya kankare maka zunubin ka ko ya tausaka maka barka mumini kenan yawa shi sa annabi ce al-anbiya wa ashaddu bala'an summa al-amsal fal amsal annabawa sun tafi kowa da bala'i sun fi kowa daraja wajen Allah sun fi kowa gamuwa da bala'i sun ga duk wanda ya fi kusanta wajen Allah to a duniya ba zai san gamuwa da bala'i wani ya zage shi wani ya ce mutumin banza wani ya ce kaza kaza Allah ya ce to kar ku damu duk abin da ya same ku na masifa bai same ku ba sai da nufin Allah wa man yu'min billahi wanda ya bada gaskiya da Allah fi kaulihi a cikin maganarsa cewa innal musibata bi qada'ihi cewa masifa hukuncin Allah ne ya haɗi kalbahu ya shiryar da zuciyarsa lissabbi alaiha hakuri akan ta والله بكل شيء عليم ألا مثل كومين وأطيعوا الله بألا وأطيعوا الرسول بمن الله فإن توليتم إن كنت جويا كنت جبن ألا لمن الله فإنما على رسولنا البلاغ المبين إياك أبن دي وجب أكم من ضم صلى الله عليه وسلم البلاغ إذا دم أنزل شيء المبين وينزل الله الله الله la ilaha illa hu ba abin bautawa da haƙƙin bautan sai Allah sai shi wa huwa ala Allah bil tawakkal mu'min kullum ga Allah suke tawakkali
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم
قال يا أيها الذين آمنوا يقم في إيماني إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروكم mun fi son su komi kuma mun fi son ya mun fi son mata Allah ya ce cikin ƴaƴanku na matanku ko abokan gabanku fa hazaru ku kiyaye su an tuɗi in kar ku bi su fi tahalluki a cikin jinkiri ga barin jihadi da hijira domin sababul kulli ayati a da'atu biyayya fi zalika a cikin wancan anaka manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa idan kuna da mata ku shawarce su amma kar ku bi ra'ayin ku shawarce su amma kar ku bi su domin a kullum abin da ita take so sabanin abin da kake so har manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa idza kana umara'ukum khiyarukum وأغنياؤكم أخياركم وأمركم شورى بينكم وزار الأهل خير لكم من بدنها lokacin da kuka waye gari kuka ga shugabannin ku ne zaɓaɓɓu mawadatan ku masu kyauta al'amarin ku ya zama shawara tsakanin ku bayan ƙasa ya fi muku cikin ƙasa ma'ana ku zauna a duniya akwai alkhairi idan kuka waye gari kuka ga shugabannin ku ku ne a shararai mawadatan ku marowata al'amarin ku ya koma wajen mata sai da hajiya ta ce sau bayan ƙasa ya fi muku don ba alkhairi a duniya an samu wani hikaya wani sarki ana ce mashi hasu yana da mata shiri ga ishanin yadda mata mutum ne mai sha'awar kibi sai wani mafaraucin kibi ya je farautin kibi mai kyau da ya gano ce ka ai wannan ba wanda ya dace a kai mawa sai sai sai ya ɗauko tinkin tinkin sarki na majalisa da ce ran ka dade ga wani kibi na yake ka ai ko wannan kibin ya kayatar da ni ya kayatar da ni yace to a shiga da shi gida me zai bashi sai ce a bashi dirhami dubu hudu ka san kana babba in mutum ya kama ka abin naira goma naira goma na kaza ka mishi sai ka bashi naira dubu goma don matsayin shi ya dauka kai ma ka dau matsayin ka shi matsayin shi kenan ya kama ka abin naira goma matsayin ka bashi abin dubu goma to da ya bashi wannan sai matan ana ce mata shi ne din ce to kai sarki haka ake ka dauki kudi ka ba wannan mutum har dubu hudu ta ainihin wannan in ka aika ma kwamandan yakin ka wata rana ma sai ya rena ya ce abinda ake ba masu rinki biyu za a bani shi kuma yana zaune yana ji bayan ya danka kudin sai ce ranka ne ai bai kamata ka kyauta a matsayin ka ka dawo da shi ba a matsayin ka kai kyauta ka dawo da shi bai kamata bai ce lalle bai kamata ba ta shiga da zai fi zai ci zauna ranka ne dai a tambaye shi shin kibin nan mace ne ko namiji in ya ce mace ne ka ce namiji kake so in ya ce namiji ne ka ce mace kake so sai mashi rada ya ce a dawo da mai kifi aka dawo da mai kifi kan yi ina tambaya kifin nan mace ne ko namiji ne zai ce ranka ne mace ne sai kyalki ce da ya ce kin kika faɗa sai ce a kara mashi dirhami da dubu aka kara mashi dirhami da dubu har yau da sauran rigima ga shi da dirhami wajen ɗari takwas a jaka sai tashi yana ja yana tafiya sai ɗaya ya subuce sai ya bani sai ajiye jakan nan sai ya ɗauki guda ɗayan nan sai sa aljihu sai ta ce ka gani ba irin waɗannan ya kamata ka ma kyauta ba wanda yake da ɗari tabbas guda ɗaya ya faɗi saboda ƙasƙancinsa wannan ko kyauta ba zai ba sai in banza ka ba da ko matan ba zai iya jira ba guda ɗaya akan guda ɗaya sai ce kin yi gaske a daure shi mutumin banza mutumin kan kin kan jirgin guda ɗaya kana da ɗaya da ɗaya nan kai da kai a saurare ce me saurare ya ce abin da ya sa na ɗauka ba wai duk na damu daga dirhamin ne ba ne wato na ga shi dirhamin ta wannan ɓangare akwai hotonka ta wannan ɓangaren kuma akwai sunanka sai na tunanin cewa in na bar wannan dinarin wani sakare zai zo ya sake sunanka ya sake hoton ka shi sun ce sun ce a ƙara musu dirhamin sai ta kai wallahi ku daina shawara da mata ya ce a san ɗauko taka dama a to haka nan a zamanin annabi suleiman wani bawan allah shi ma annabi suleiman ka sai na magana da dabbobi gaba daya sai ta zo ya wajen annabi suleiman ya ce ina son ka koya mani yadda zan ji maganar dabbobi suleiman ya ce akan saba mu san ka lafiya ita Allah so da in ya ce to sharadi kowa ya ka gaya mawa sai ka mutu sai ce to na da ya gaya mai to da ya zo gida yana zaune ashe yana da jaki yana da saniya jakin yana zaune rannan suka dawo aiki da jaki da saniya sai saniya ne ya ce ka wallahi ni dai na gaji da aikin nan kullum sai jaki ya ce to abin da za a yi in an kawo maka abinci yau ka kau da kai sai ka bani sai in ci kai ka kwana da yunwa idan ka kwana da yunwa washe gari kaga zai ga jikinka ya rauni sai ka samu hutu shi mai dabbobi yana ji sai yana da dariya akwai sada ma ce me yasa kake mana dariya ga ma ka ce ci a ba ku ka ga mu abin da zaka ji dariya ci a ba ku ba ku ana nan dare washe gari sai aka kawo musu abinci duka ba daya sai sa ya ce to ka biya ni abinci na bashi na sai ce jiya da muka bi ta kai baka fita ba na ji yana gaya ma mahauta cewa sani ya shiga da lafiya in ka ce yau cikin ka zai kiba mahaucin ya zo zai sai ka ka bari ka ƙara ranewa in ba wuce yau zai gaba ka da wani nama ba zai siya ba sai yin cice da dariya kuma hannun ne za ka gama dariya ne haka a amma komi sai mu ka gaya mu abin da kake mu dariya ne ce a ba zan gaya mu ta maza ya ce to ba na gaya mu zan mutu ta ce mutu din ka mutu da mana ta maza kuma yana son sosai ya manta malin ya je ɗauko takarda ya rubuta mata ya gaya mata me sai ta ɗibi tsaba sai ta watsa sai kare ya zai ɗauka sai kara ya zo zakara ya zo zai ɗauka sai zakara yana ce ma sai kare yana ce ma zakara yana ce ma kare kare kai hakuri mu samu mu ci mu kaji yanzu ma ya mutu aka manta da mu a kulki ne kai ko ba ku je ka a mutunci yanzu ne gidan mu zai mutu saboda matansa kai za ka samu kashi na sadaka ka ci ko muna ci yanzu sai ya bar amma banda wawa wai da kana ke bada banda wawan mutum matan ka ta nemi sirrinka wawa ni zakara ina da mata guda ashirin duk wanda ta tambayi ni sirri na dukan da nika yi sai ci au sai yadda ta gada ya kama da nika duka ta haka ta sani to ala kulli halin ne inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum mutumin da yake shawara ashe shawara sai ta mata to harka ta bashi an ce manzala sallallahu alaihi wasallam mace ɗaya ne ta bashi shawara shawara ta kazo ran da manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo bai asir abin nan hudaybiya da manzala sallallahu alaihi wasallam ya gama sulhu da kafiran makka ya fito ya ce to shikenan kowa daga cikin sahabbai ya tashi ya je ya huta saboda bashin ne ba wanda ya tashi sai je ya samu matar sa ummu salman ce ummu salman ce na in ga yadda mutane su kai muku ban taɓa ganin irin wannan rana ba duk abin da ce musamman da yi suke yi amma yau ga shi na ce kowa ya tashi ya wanka haka su abubakar ba su tashi ba yace ya rasu hankalin su ne ya tashi ka gaya musu za su shiga makka mabalin ka kuma gaskiya ne yau ga shi ga gare sun hana ka to ka je ka yi wanka ka aske kanka ka ga abin da za su annabi ya karbi shawaran da yana fara wanka kowa kuma hankali sai na aka ce to nan ne kawai aka samu shawara mai kyau duk shawaran da ake ji kawai da fata to akwai matsala an wani kuma fara ruwa أن تنزيه تبين بتعلمه فإن تقول أن لا في ذلك وإن تعفوا وإن تعفوا عنه بنوك يا نعم أنهم في في تثبيتكم أشكال أن ونسقيمكم عن ذلك الخير متعلقين بمشقة دراسكم سنة نونا وأنتي وأقوى على جمالكم وتسمعوا كوائك كونك وتذكر في غافرة فإن الله غفور رحيم الله من غافرة الحمد لله رب العالمين ما في أما صلاة الفاتح نقول ولا الأسلام كهي أدعى وندع في نفسه وأدنى أما قبرك أنا سمع لي نفسه أدعى الله ما ملا بي أزمع لا بي الله يكياسي من شر الشعنسي أن تكون مقامات أن تشير كانوا wannan babban bala'i babban masifa saurata Allah kama da sauki waɗannan mutane Allah ya kunye ta ko zuwa ne Allah ya tona asirin da Allah ya rana a riba da waɗannan abubuwa shi ke kama da dukkan masifu wanda ba su iya kan ba da ake da roƙon Allah subhanahu ta'ala Allah ya lalata lamarin su Allah ya ne dukkan waɗanda aka cire musu kare su ne Allah ta da rabbina wa batin da Allah ya لا لا